أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ورسوله أبو القاسم مصطفى محمد الصبي والظما الله العظيم في دعم إن شاء الله ضم دورة آية هذه بيود الشاب سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا an ƙawata ma waɗanda suka kafirce rayuwar duniya wato shi ɗan ya ƙawata musu a idanunsu suna ganin rayuwar duniya suka sama gaba suna izgili da waɗanda suka yi imani suna ganin su waɗannan wanda suka yi imani ba a bakin komi suke ba ta fuskacin ko su ce su matalauta ne ko kansu bai waye ba ko sun yi riko da abin da yake ba a gani ba wanda ya san shi sun yarda da abin da ido bai gani ba suna sa rai ga abin da yake babu tabbas ko wani abu bai kamata ka suna izgili dai da su wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah waɗanda suka yi taqwa kuma su ne birbishin su gobe ya ranar kiyama gobe kuma kiyama zai zama waɗanda ake izgiri da su aka ɗauka ba bakin ko ba su ne su ne ke birbishin su suke sama da su suke babban matsayi su kuma waɗannan waɗanda aka kawata masu su rayuwar duniya suka sa babban kurin ba sai ita su kuma su ne azantattu wato abin ya koma akasi kenan nan suna izgiri da muminai su kuma gobe kyama a izgiri da su wallahu ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azabta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba to ba tare da bincike ba ya yi masa ba dun yayi ba yadda yadda dai ya so yake bayan ya riga ya gama ya yi magana dangane da halin da muminai da kuma waɗanda suke adawa da gaskiya inda yake cewa irin kuro fisar da kafatan wadata ta duro ko kuwa ta shekar bayan zarartun wannan ayon baya to bayan ya nuna cewa so inda suka suka sa ma rayuwar duniya gaba su kuma ainihin sukan ga gaskiya su ƙime sai su izgiri da masu rin gaskiya ɗin to shi ne sai ya ce ainihin an ƙawatawa waɗanda suka kafirce an ƙawata musu rayuwar duniya su ita suka sama gaba suna ganin tana da kyau suna ado kuma zuciyar ta karkata zuwa gare ta saboda ka suna ilimi da muminai ta fuskacin ganin su ba su da shi matalauta ne ko kuma dai duk dai abin da yake izgili da shi don aka izgili da mutum akan cewa ainihin ko a ce yana da dogon kai ko yana malfa hannun agogo baya ko shi busasshe ne ko ire-iren wa'annan ranar kyama kuwa karama da ɗaukaka da girmama kuma yana ga kowa bayanan muminai domin allah ta'ala yana alkawar wanda garama a gidajen nan biyu duniya da lahira ba tare da hisabi ba anan yakan yi rauta ma wasu a nan duniya istidraja don haka suka rutu da wannan yalwan duniya ba yana nufin lafiya na ba kawai dai Allah ta'ala yana yarwa ga wanda ya ga dama ba tare da isa ma'ana ba wajen ya cancanta ba a nan duniya a lahira kuwa sakamako ne na imani da aiki ke saboda haka idan an yarwata maka a nan duniya ba muhalli ne na izgili ga wani ba ko mulki ko dukiya da su ne dama ake kawo a cikin majmu'ul bayan ya ce annas din da aka ce ya ce ya ce fa innal insana innama yukallafu bi an yuqa ila ila shay'in tamfuru nafsuhu an shi mutum akan kallafa mashi abinda an kira shi zuwa gare shi zan su kan shi wato shine jarawa a jiya ina magana dangane da jarawa da ke cewa ainihin jarabawa idan ya zama akan abin da kake so ne bai zama jarawa ya galiba yakan zama jaraba abin da rai bai kan so ba takalifi shi za ma kake takalifi takalifi kan abin da baka so ne don an kallafa maka ma'ana an ce an ce kai amma ali ba kana son kai ba to sai ce au yuzjaru an shay'in tatawaffaqu nafsuhu ilayhi ko a tsawata masu kan wani abu wanda ita kuma ransa tana so ka an ce bari sai ga shi abin da mutum aka hana shi kuma shi yana jin daɗi yana ganin yana yana ransa yana so da wa hadha ma'ana qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi kufatul jannatu bil makari wa kufatul nar bis shahawat shine ma'anan fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi an lullube aljanna da abubuwan ki an lullube wuta da abubuwan sha'awa wato nan ita aljanna an lullufe da abubuwan da ba a so abinda ba a so a nan duniya abinda mutum ransa bai kan so to shine kuma zai sai sai sai inda ransa bai kan so ba sha'awa na mara don an kallafa mashi a kallafa masa yayi a kallafa masa shi su ko ita kuma wata an lullufe ta da abubuwan sha'awa saboda haka sai mutum ya don wancan wancan ayat take cewa akan nasu ummatan wahida da fahtalafu ta bayyana wannan nan sai kalman fahtalafu ba ta fito ba amma a gaba zaka ganta sai aka ce fa ba asallahu nabiyina mubashiri sai Allah ya aiko annabawa masu albishir wa munziri da masu gargaɗi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ya saukar musu da littafi da gaskiya su annabawan ke masu albishir da gargaɗi ni kuma bai kaga sun sassaɓa ke to kasantuwansu al'umma ɗaya tambaya a kan sassaɓa ne suka zama al'umma ɗaya to me ma'anan fa ba a sallahu sai Allah ya aiko annabawa idan mutane suka haɗu a kan shari'a suna haɗa a kan shari'a idan aka ce kanan nasu ummatan wahidatan alal huda masal fa ba a sallahu nabiyyin mutane suna kan shirya sai aka tura annaba ma'ana tun da bayan an kawo maganin ikhtilafi kaga da can al'umma suna kan al'umma ɗaya ne akan shirya sai suka sassa ba sai aka aiko annaba ta yau kace to me yasa ba a ce ba ka rabu ba sai mu ce eh maganan gaba ya ya ya koyar da kai haka dun ya ce liya kuma bainan nasu fi mahtalafu fi kaga sun sassa ba ke amma ba ma'ana a ce sun su akan sassafa al'umma da akan sassafa zai yi to kaga al'umma da akan fitra sai suka sassafa sai Allah ya aiko annabawa masu gargadi da albishir don su bayyana musu abin da suke sabani a kai tambaya yaushe aka aiko annabawa bayan amsa bayan sassafa bayan sassafa wani lokaci kalma yakan zama ba sai an faɗe ta ba saboda kalmomin da aka faɗa sun kiraitar da wannan ballantana kuma tun da alkur'ani wani ɓangare yana fassara wani a wani wuri allah ta'ala ya ce kanan nasu ummatan wahidatan fahtala wannan ku sai aka ce fa ba a amma abin da yake da an bayyana wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhumul bayyinatu bagyan to kuma su waɗanda suka sassafa ne to ba su sassafan ba a cikin al'amarin shari'a addini ba fi kaga aka da can suna kan shari'a ke sai suka saba a cikin sa to ba su saba a cikin sa ba sai bayan da bayanai suka zo musu yana ce yani annan nasa kanu ummatan wahida thumma ikhtalafu qabla maji al-anbiya sannan sashen al'umma ɗaya ne sai suka sassafa kafin annaba su sai sai- me yasa suka sassafa والذين أرسل أرسل الله إليهم الأنبياء ليزيلوا الخلاف sai aiko wanda kuma Allah ya kuma san manzanni don su annaba domin su busar da sassaɓawa وهم بالذات اختلفوا في الأنبياء سوكا أكان ثم أن سابع كان النبوة to me ya aka yi suka saba bayan bayanai sun zo musu, bayan sun sami shirya kaga asali sassaƙawa ne ko asali shirya ne asali shirya ne saboda kowa komi mutum na farko adam annabin allah wanda aka kwaba ƙasa aka gina ji- gangan jikinsa aka hura masa rai a sama aka shigar da shi aljanna sannan aka sauko da shi doron ƙasa shi annabi kaga shi shi da aka sauko da shi doron ƙasa ya riga ya san aljanna don haka ne ma aka ce ya shekar ɗari yana kuka ɗari cur yana kukan aljannan da ya baro har ma yau ɗan guzurin wa'yansu an wa'yansu ƴan ɗanyun karare na aljanna ɗin yana ta shaka yana nan amma ya shi wasiya in ya in ya rasu a sa alkafarin to kaga shi asali kaga daga ilimi ne kun san kuma shi adam wanda yake ainihin Allah ta'ala ya- da da mala'iku suka ce me yasa za ma a yi za a sa halifa a doron ƙasa ya ce musu ba sa- ba sa- ya sa abin da ba sani ba to aka ce sai ya ya ya ya bijiro musu da waɗansu abubuwa ya ce su gaya musu sunan da ke suka ce ba su sani ba. sai ya ce adamu gaya musu sai adamu ya musu bayani sai suka adamu ya fi su wannan adamu din shine baban mutane kaga mutum da farko da ilimi ya fara ki da kuma shari'a ya fara shine kuma uban 'ya'yansa na farko to kaga daga shari'a aka fara sa sa sa bata ya zo daga baya ne saboda haka ba za a ce al'umma su su- al'umma ɗaya ne akan bata ba, sam akan shari'a ne a wurin sai suka saba akan shari'a suka suka suka yi mazhabobi bayan shari'a ta zo musu me yasa suka rarrabu suka yi mazahib bagayen ma'anar bagaya nan shi shigi yana nufin kwaɗayi da hasada akan masala kowa ne sai duba muradinsa ya ga wannan eh addini ya ce ai kaza to amma in aka yi shi kuma abin da yake da bukata ba zai samu saboda haka sai abin da yake bukata sai malfaya kamar kwaya addini ya ce daidai da abin da yake bukatar naka dama addini ce kamar ya yi hadisi sai ya hadisi ya ce ainihin dama aka aka ce ai koyi koyi koyi tafsi- tafsiri ya sami aya ya ce- ya fassara ta sai ya ce tana nufin abin da ransa ke so. ko ya hadisi ko ya tafsiri ya sami aya sai ya fassara ta ya dace da rasa ko ya kirkiro ma annabi hadisi ya dace da sa sai kuma a koyar da mutane a makarantu a yan islamiyya su rika karantawa kamar a kukufuru ba da ce sai su girma a sami shek su a kan wannan eh, ikhtilaf din. to sai Allah ya turo annabawa su ce a'a wannan ba shi a cikin addini wannan ba shi a cikin addini wannan ba shi a cikin addini ga addini na mutane su- bagayen bai nan saboda son son- nan yana cewa ainihin hirsan ala masalihi dun kwaɗayin maslahar muradodin su interest din su sai su sai su sai su sassaba wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne kowane sai faɗi abin da ransa ke so ya zama shine addini sai a zo ana bin son rai da sunan shine addinin Allah har ma a ce shine addinin Allah tsintsa har ma wanda ya zo tsintsan su ce ya yarda ya fanta dai daga addini sai yi to to in- in- nan akwai akwai akwai rawayoyi daban-daban da suka nuna cewa wannan ya auku ne bayan bayan aiko ba- ba- bayan adamu da zamani mai tsawo sun ba a zama wayo kanan nasu ummatan wahidatan a cikin ayashi daga imam sadiq yace kana hadha daga imam sadiq alayhi salam yace kana kana hadha qabla ba'th nuhin alayhi salam kanu ummatan wahidatan fa bada lillahi fa arsala rusula qabla nuhin sai yace wannan da kafin aiko annabi annabi nuhu ne alayhi salam mutane suka zama al'umma ɗaya sai Allah ya ya nufin aiko masu da manzanni da su sai ku ila al'ala kudan kanu am adar sarara wannan zai warware maka ma'anar kanu masu da to zan aka tambayi al-imam Jafar Sadiq ainihin akan ummatan wahidan ala hudan ne aw adar sarara qala bal kanu dhullala la yu'minuna la mu'minina wala kafirina wala mushrikin ya ce a fatattu ne domin su ba muminai ba ne ba kafirai ba ne ba mushrikai ba ne me wannan ke nufi dacin suna cikin shirya sai suka sassaba a ciki sunan abin da suke yi yanzu sunan shi mene sunan shi bata sunan shi kafirci sunan shi addini ne amma kuma sun sassaba a cikin addini sun kamar sun rarraba wani kowa ya kowa ne ya ɗauki wani ɓangare ya ce shi ne ya da haka ne yace su su su ba mu'min bane ba kafirai bane ba mushrikai bane amma me suke kiran kansu mu'mini dalilin da yasa ba za a ce musu haka nan ba saboda sun bar addini addinin sun ji jirkita shi sun cancanta shi wannan zubida ya mutum ya ce "Ah, wannan ka ce ummatan wahidatan azza dalala ke ka ce su akan nan sai mun ce maka iyaka mun ce akan amma asali menene asali dalal ne yawa asali ba dalal ba da can suna kan shirya ne sai suka rarraba Da suka rarraba sai rarraba sai ya zama sunan sabata ma'ana kaga suna cikin addini amma sun yi mazhabobi wannan mazhaban ya fi karfafa wani bangare wannan ya karfafa ibadodi wannan ya fi karfafa siyasa wancan ya karfafa kaza wannan kuma duk kowane ya dauki abin da ya ya masa a cikin wani ruwaya har wala yau daga imam sadiq alaihi salam yake cewa wa zalika annahu lamman qarada adam wa salaha dhurriyyatuhu baqiya shi'ithun wasiyuhu la yaqdiru ala izhari dinillah wannan barin karatu muku da da Hausa yace wa- wannan abin wannan rarraban nasu ke yayin da adam ya bar duniya kuma da na- wa salihu zuriyati da na gargarun zuri'ansa sai shi wasiyarsa Mun ce shi shi ne mutanen mu suna sa sunan su ce shi shi shi'ir ko shi shi ne wasiyin adam shi ma annabin Allah ne sai ya zama shi wasiyin sai ya- ya- ya wanzu baya iya bayyana addinin Allah wanda adam yake akai sai da da wanda kuma na gargarun zuri'an Adam suke a kai, ‘ya'yan Adam. Wannan koyi, abin nan zaman da ya ba ya bayyana addini saboda ƙabila ya masa barazanar zai kashe shi kamar yadda ya kashe ɗan uwansa Abil. Ya ce mishi, in ka sake cewa ba addini ba yadda na faɗa ba zan kashe ka yadda na kashe Abil. To sai ya shiga yin taƙiya da ɓoye addini. sai suka ƙara faɗa facewa yura- yau gaskiya sai dai a boye in kana tare da shi in kabi da ya ganka ce ka je wajen wannan bandazarin sai ce a ba wa ka ko kana boye sai dai addini a boye to har ma ya ce har wasiyin nasa ya koma wani biri a ruwa mai nisa to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni da na tambayi wannan jahilai da sun ce komai an riga an ga- an gama komai to wannan su- sun yi ƙarya domin domin wani abu ne wanda Allah ke hukuncinsa kowace shekara wato daga lokaci zuwa lokaci sai karanta wannan aya fariqan fi hayyukum kullu amrin sai Allah ta baraka wa ta'ala ya hukunta a wani- a wata ya hukunta a wata shekara akwai tsanani akwai tsanani wata shekara kuma akwai yarwa wata shekara akwai ruwa wata shekara akwai fari ya ya zuwa ga to suka kasance wannan kafin su kasance fatattu sai kuma da suka bace sai sai Allah ta'ala ya aiko annabawa aka tambaye shi ila af- a- a- a- a- afadullalan kanu qablan nabiyina am ala huda aka tambaye shi kafin a turo annabawan suna kan shiriya ne ko suna kan bata ala lima yakunu ala huda yakunu ala huda ya zo za su mutu akan shiriya sai kuma aiko annabawa kanu ala fitratillahi allati fatarahum alayha la tabdila li khalqillah ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله أما أما تسمعوا بقول إبراهيم إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين wato ai na sayan da mithaq da cikin kafi kuma rolawar da gare shi da Imam Jafar Sari yace kana qabla nuhin ummatan dhullah fa bada lillahi fa ba'athal mursalin وليس كما يقولون لم يزل ولم يزل وكذبه يبرق في ال- في يبرق في ليلة القدر ما كان من شدة أو رخاء أو مقدم بقدر ما يشاء أو أن يقدر إلى مثلها أو أن أشكي مجمع هرولا وانا دقى إمام باكر يشي كانوا قبل أم آه، قبل نوح أمة واحدة على فكرة الله لا مهتدين ولا ضلال فبعث الله النبي wannan kenan wannan ruwayoyi ne daban-daban wanda ya nuna cewa ma'anansa sun kasance a wani hali na ba su shirya ya zuwa gani amma suna kan fikar to shi ke sai sai fayar da kashi ne a nan wani ke cewa da- da- abin nufi da bata a nan ya ya kore ainihin tadayyuni da shirk da kuma kuma ya ce ainihin wannan babu korewa tsakanin ruwaya da ruwayoyi daban idan ka ji wannan ya ce maka suna kan shari'a ne sai suka ɓace sai aka turo annabawa ko kuma wannan ya ce maka suna kan ɓata ne sai aka turo annabawa ba wannan ya kankar wannan ba a jere ne abin suna kan shirya suka ɓace ko sannan aka turo annabawa saboda haka in muka ce suna sun dacen suna shirya ne in ka ce eh yayi daidai eh to daman sun dacen suna ɓata ne in ka ce eh yayi daidai sai a ce maka eh amma wannan nufin a jere ne shirya ɓata sannan aiko annabawa da shirya a cikin ummi kanan nasu ummatan wahidatan qabla nuh alaihi salam ala madhhabin wahidin akan madhhaba da fa talafu sai suka sa wasu kai mazhabobi fa ba asallahu nabiyina ila wa inna ma udhifa li dilalati qawli qawlihi fi mahtalafu yawa wannan na faɗa da farko nace da an an an hasbin fa talafu ne saboda dilalatul kalam كان الناس أمة واحدة تك sai ba a ce fahtalafu amma a can gaba mai aka ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fi illa alladhina fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu min al-haqqi bi idhni kaga do kaga kanan nasu ummatan wahidatan fa ikhtalafu balantana kuma akwai aya tana na ayyuna da yace aka kanan nasu ummatan wahidatan to kaga fahtalafu fa ba azallahu nabiyina amma ba faɗa ka nan ba saboda maganar ya shi ya nuna maka haka ba sai an gaya maka ba da yawan ka wata magana ba sai an faɗe ta ba abinda aka faɗa ya nuna akwai ka nan shi kun failu kashi nake cewa ainihin zahirin magana shine ikhtilafuhum fi dini ba'da kansa addini bayan an aiko annabawa ala anna zahir al akhbar wa sabiqa yadullu ala annahum lan yakun qabl al ba'th ikhtilaf duk ruwayoyin da aka nuna bai nuna akwai sabani bayan bayan aiko annabawa ba wakila bal ikhtalafu ba'd al ba'th ala rusul sun saba akan manzanni ne bayan da aka aiko da manzanni ala ya wannan aya wazi take in ma in kalmomin ma ka rikici daga bangare da kalmomin wani bangare ya warware maka in an ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba asallahu nabiyina kaga an yi nabiyina ne sai a ce to me yasa aka aiko su an aiko su da dun su bai wa anzalallahu ma'ahumul kitaba li yakuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi kaga sun kasance sun san saba ke yawa sannan kuma sai aka ce ya aka yi suka san saba وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم sabanin kaga ya zo daga baki ne ya kai suka saba bayan hujjoji sun zo musu akan gaskiya sai kowanne ya ga ya dauki abin da ransa sai aka sami sabani to ba'adallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idni to ko da annabawa suka zo da gaskiya an daina tambaya an daina kowa sai imani ya ce yawa yanzu muka gaskiya da mun sami sabani wannan yana wannan ba zaman wannan yana alhamdulillah Allah ya annabi ya ce ba mazhabobi ba dare koki ba kungiyoyi addini ba addini sai ga sai sai to sai aka koma ba'dallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min al-haqqi bi idni sai Allah ya ce saba da izinin sai mun su gano ko haba ga dama abin ya dore mana kai mun ba za mu gano ya ana ce kuma ubangiji a ce Allah ɗaya a ce kuma eh kaza ko kuma a ce Allah laisa kamil sai shi a ce kuma ya je wuri kaza ko an yi dambe da shi ko ya ci abinci ya kuma za a ce kaza ko ya so ko daga sama haba yanzu na gane to wasu kuma sai su suna nan akan abin da suka gane in ubangijinsu mai saukowa daga sama ne suna na aka in ubangijinsu mai tafiya daga gari zuwa gari ne sauka akan tsoron gidan da ya mutane yana duba sai yana duba masu musu sallah in ubangijinsu mai mai ɗani sai su tsaya akan in mai uku a ɗaya ne sai su tsaya kowa ne sai su tsaya akan to sai dai wanda Allah ya shirya to wallahu ya hadi man yasha ila siratin Allah yana cire da wanda ya so cire da shi ya zuwa tafarki madaidaici duk da sabanin na nan amma akwai daidai wani lokacin mutane sukan ce to addini yana ya cika rikici addini akwai rikici a wasu ma su saboda haka suka ce su ma yadda da addini ba shi ma sun kullo da ladi shi ma ladi ne addini yan ba addini me ya addinin su ba addini kuma suna da addinin ba addini yin su ne ba ubangiji saboda haka wasu suka ce ai shi shi addini ya cika rikici ka rasa wanne ne daidai wannan ce kaza wannan ce kowa kuma ya ce shi akan gaskiya yake duk su ga kirki ba ka in ka bi wannan ka ya maka wa'yansu ya maka wa'yansu mu'ujizozi kamar yana da wani abu mai remote control yana matsawa kai ka ɗauka mu'ujiza ce sai daga baya ka gano inda ya koya remote ɗin sai ka gano cewa ba ka sai ka shiga wannan ka yi wannan duk suka duk duk rikici to amma a tsakankanin rikicin tambaya ba gaskiya ba akwai gaskiya in in ita kake nema tsakani ga Allah za ka same ta kuma rigiri sa sabanin masu zaba ba zai cutar da kai in dai haka na son gaskiya to ita tambaya ita gaskiya tana wata mazhaba ne a asali kamar yadda in an bayyana cewa imam ya kayan ajal la farjo in ya bayyana ainihin zai zai sami mabiya daga daga wurare daban-daban saboda akwai ma'abota son gaskiya a koyi wasu ba- ba- ba- wasu yahuda za su imani da shi wasu nasara za su imani da shi wasu musulmi za su imani da shi a tattara su akan gaskiya wasu yahuda za su yaƙe shi wasu nasara za su yaƙe shi wasu musulmi za su yaƙe shi saboda kaga shiriyan bai keɓanta da wani mazhaba ko wani shiriya gaskiya sunan da gaskiya ko a addinin wa ka gani ko a mazhaban wa in ka ganta sunan da gaskiya da aka rarraba din nan kana tsammanin kowa ya ɗauki abin da ya ɗauka ba gaskiya a ciki wani kwaɗa ne ya yi ƙarya da gaskiya aka jawo ya mutu in da a cikin zage gaskiyan a fitar da ɓatan sai sai shine aikin da annabawa kai ce a wannan ba daidai ba ne wannan daidai to ko sun yi din sai wanda Allah ya so da shi ke shari'a wallahu ya liman ya sha'u ila sirat Allah ya shirya da mu hanya madaidaici am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum ko kuna tsammani za ku shiga aljanna ne tun irin abin da bai ya je ma wani- wanda suka gabace ku bai zo muku ba wannan ma ya ati ku tun bai zo muku ba ke me bai zo muku ba masarar da na karo min kabin abin misyan abin da ya je ma wanda suka wuce to me ya je ma wanda suka wuce ku kaga nan bayan an bayyana cewa ga addini akwai sabani da sauransu akan cewa to ku kuna tsammanin addini cikin sauki ne kawai kawai sai ku shiga aljanna sai ka ce duk mu yan amanna ne duk mun imani kawai sai a ce ina mu'minai sai ka ta su to duk ga mun ba ko ban gida aljanna wangani ko kawai sai a wuce au ka dauka za a shiga aljanna na farko wanda suka wuce ya aka yi sun ce amanna ne kawai sai aka kyale su akwai jarabawa da jarabawa ne ake tantance tantance wanda ya imani don ka san ɗaliban jarabawa nan suna saukan masala- maslaha bil hasili ma akan maslaha mutum ake musu jaraba gaskiya magana ke yana so a jaraba ka sai a maka jaraba a maslaha ka abinda kai kake so abinda ranka ke so sai a yi maka jaraba a ga ko za ka bar abinda kake so ka bi abinda Allah ya abinda Allah ya umarce ka to sai ya ce ainihin to ya ba da bayanin wa'in abin da ya sami na farko masal humul ba a sa'uwar zarra tsanance tsanance da cuce cuce sun shafe su wa zurziru an girgiza su hatta ya kula rasul wallazi na amanu ma ko mata su hatta kai man manzo da wanda suka yi imani tare da shi su ce yaushe ne nasarar Allah ma'ana girgizan ya kai inda ya kai tsanance tsanancen da cuce cuce sun yi tsanani ga girgiza wahaloli ma haske za ka za mu dinga zama ko Allah dai kawo nasara ma'ana yau mata nasarar la ma'ana yaushe wato ka- ana ana cikin wahala ko nasara za ta zo kuwa wato wato nuna da cewa kamar ta yi nisa an daɗe ana shan wahala ba ga nasara ba za ku ta zo ala inna nasarallahi qarib na'am nasarar Allah kusa da amma sai an sai an yi zilzali kamar yadda Amirul Mu'minin ya ranke ce lafu zato garbalan na karbala lalle sai an girgiza ta an tantance domin shi ne hanya ita ce hanya haka aka yi mana farko to tunda aka yi mana farko haka nan to kuma haka za a yi muku ku lura lokacin saukan ayan nan wannan aya ita ba a a Makka ta sauka cikin sura madaniya ainihin duk da ana shan wahala kuma aka ce kar ku tsammaci lafiya sai an gwada domin na farko ma an gwada su kuma akwai a cikin farkon an kabo yana cewa an zubar nasu an yi tara ko an yi kulu amanna wa hum la yuftanu wala karfatanna alladhina min qablu wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhib haddaran su kuna tsammani za a kyale ku ne don kun ce mun yi imani ba za a fitine ku ba na jarawa ku ga da gaske ne ba Allah ta rage mun mun fitine wanda suka gabace sai Allah ya sanar don malaman da suka ji ba su ce Allah ya sani don dama ya sani don yana bayyanarwa ne muka ce ya sani na da ma'azawanan ma'anan cewa bayyanarwa ne don Allah ya sani don shi ita ya yi adalci ba kawai ana yin adalci ba ne akan nuna an yi an fahimta ai, akan nuna an yi ne ya ya ya ya ake adalci ana nuna an yi ne inda Allah ta'ala zai kyale mutane sai ranar lahira sai ya kashe su ya ce ya yanka wani wuce ku yi aljanna wannan kuma ya yanka ya ce ku yi wuta mutane za su ce "Ah, ya kai haka ne?" sai shi ai shi ya san yan wuta ya san yan aljanna sai mutane su ce to aka yi wani kila wani dan wuta ya ce ya kai ya zo wuta to sai a zo a tafi kai kaza har ma a gama har a je ma bayan an gama kuma dole su kile ma a tsora kaga an bayyana adalci sai kuma ya ba shi littafi da farko ma da ya karanta ya ga abin da ya aikata ne a kawo ya kuma ga lalle ba kware shi aiki me yasa wannan littafi baya koyo ko ya ga shi abin da ya ya aikata aka rubuta masa sannan kuma a zo a yi a yi panel na marayu sutura dunar a yi ta- a yi ta- a yi ta- a yi ta kira wanda ya cuta da su zo ya bibbiya su yana duk duk- duk a gaggama sannan kuma a je a ɗora abin da ya saura a cikin sannan sai sai a ce ya shiga wuta sai in aka ce mishi aka ga shiga wuta zai ce shi ya ja maka amma da da aka zo taro kawai sai aka ce nan su yi wuta zai ce me yasa zai zai je da- zai je to kaga kaga a nan gidan gwaji ana gwadawa ne saboda haka Allah ta ala sai ya ya- zai tantance kowanne ya zama kowanne an ba shi dama ya aiki to akwai jarabawoyi akwai jarabawoyi wannan ne ka rika duban lokaci ga menene mata ya san zai iya karantuwa dangane da wannan nan yana cewa amma siftum an tadkhulul janna qila ahsibtum istib'ad lil hasban wa tash- wa tashji'in lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wal mu'minin ala sabr wa thabat ma alladhina ikhtalafu alayhi wa wa adawatihim lahu tunda an yi maganan wayanda suka sassaba wanda suka sassaba din nan sukan kyale wayanda suka bi gaskiya ne tambaya bisa al'adatan wanda ya ce shi addininsa shi ne sahihi alhali ba gaskiya ba ne sai ya ga sahihi wasu na yi shi kun baya son yi kuna tsammanin sai ya kyale yawwa saboda zai soki muradinsa zai ga cewa in mulki ya kafa akan wannan zai ga cewa wannan masu kira ya zuwa gaskiya nan in ya kyale su za su fa- za su kawar da mulkin nan. in amfana yake da samun wata dukiya zai ga za su bude masa hanyar dukiyarsa ko wani abin da yake jin daɗi da shi za su hana shi saboda haka zai ɗauki mataki saboda haka yake cewa wannan ai- ai- ainihin akwai nuna da cewa ana ƙarfafa gwiwar annabi da wanda suka yi imani da shi akan dauriya da dakewa akan da- daga wa- abinda suke samu na cutarwa daga waɗanda suka saba da masu nuna adawa gare su loron da suka saba nan su ma sun yi da'awan addini suke kun san sun ce wannan annabi ma ya yarda wai ya yarda daga addinin annabi ibrahim haka suka ce wasu suke bin addinin ibrahim tsantsa shi kuma ya fito da bid'a saboda haka za su yi maganin shi nan ko muradinsu ne suka gani sun sun yi abin da suka gina a kai sami matsayi da dukiyoyi da wanda ake ana girmama su akai suka kuma yanzu abin da wannan annabi ya zo da shi ya sauki muradu ko da ke inda za a takura wani a gefe ba wanda ke ganin shi a ce abin da annabi ne yake faɗi gaskiya ne ko ba zai ce gaskiya ne sai ce gaskiya ne me za ka ji da ce sai ba ga matsayin da nake da shi na kyale ai na rasa matsayi za ka ce ai walan ma ya fi yan ma'ana mutawakkau itiyani wato abin da ake tsammanin zai zo walan ma ya fi bai zo musu ba ma'ana zai zo iman ko kuna zama za ku shiga aljanna ne duk abin da bai zai muku wancan ba ya zo muku ma'ana me yi me zai faru zai zo ko ba zai zo ma'ana yana nan tafi halin da su wa'ancan na farkon suka shiga na tsanani musabbabul wasa tsanance wadda tsanance tsanance da cuce cuce an ya hada da kisa da kora daga gari da da kuma ɓaci ɓaci dukiyoyi wa zulzulu an girgiza su girgiza mai tsanani kinaya ga tsanani kuntatawa matsa shi ne ma'anar girgiza ba yana nufin an ɗauki mutum ne aka karkata shi aka aje ana nufin ya sha wahala an kuntata masa sosai kuntatawa ba kaɗan ba ujuju is ajin shadida bai ma a saba wa mina shada'id a cikin kafi daga imam sadiq ya ce aka ce yakan karanta zulzulu kuma zulzulu wannan fassara ne mun sha karo da wannan kada wani ya ce bari bayan an da aya ga ma'anar sa zurzuzu a sharhi kuma sai kace kun mazurzu ma'ana an girgiza su aka sake girgiza su girgiza su da kai an gi- girgiza su kaga aka ce an girgi an gi- girgiza su ya fi a ce an girgiza su ai ko an girgiza su sannan aka girgiza su wato sun sha girgiza girgiza ma'ana takura da wahala har ta kai ma manzo ya ce mata nasarar da wanda suka imani shi suke mata nasarar wato kenan har yanzu nasara ba ta zo ba yaushe nasara ta zo mana an daɗe muna shan wahala har yanzu ba- nasara ba ta zo ba ma ma'anar shi kenan yana yaushe nasara wato da girgizan ba ba su ɗaya ke ba nan da ne aka girgiza ba sai da mutane suka fara tunanin ko za ku a sami nasarar ko ko ki ke ga za mu kare kun san an ce na jama'a annabi nuhu sai sai sai da annabi nuhu ya roƙi Allah ta'ala ya ce ya rabbi a sauƙaƙe mana jarabawa domin za za a rasa mai don kamar wani mun taɓa- mun taɓa karanta wani dogon ruwa da aka ce ainihin bayan suna shan wahala sai sai Allah ta'ala ya ce musu saurara saurara shekara sai sai lokaci ka da lokacin ya kusa sai aka sake daga musu aka ce sai an ƙara sai lokaci ka sai sai zama farko da aka ce an daga sai kashi hamsin bisa ɗari na wanda suka imani sai suka yi suka ce su da aka sake sai aka sake daga musu aka ce saura lokaci kaza sai wasu suka sake da sai da ya ga cewa kaɗan kaɗan ɗin ya sanin shi ya rabu za fa mu ƙare zai zama ba za a ƙare ba wani mumini sai ni. sannan nasara ta zo alhali duniya shaƙi take da mutane a lokacin amma muminan duka-duka annabi Nuhu ya ɗauke su a cikin jirgin ruwa a ruwaya an ce ƙwarori ne a wani ruwaya ma an faɗi adadin sosai tamanin da yan kai aka faɗi ma adadin mazan su kaza ne matan su kaza ne duka-duka to kaga idan in aka in aka dinga girgizawa aka sake jarabawa ta sauri a fitar ana ta zangancewa ba ka gani malam ba za a sa kai ma wanda zuwa su ma su yaushe na sa to sai sai aka ce da su nasarar Allah gab take nan Faizul Kashani yana cewa ah, fihi isharatun ila anna al-wusul ila Allah ta'ala a cikin wannan akwai isharar cewa kaiwa ga Allah ta'ala wal fawda bil karamati indahu da kuma samun rabo da karama a wajen Allah bi rafidil hawa ana samun ne da da watsar da son rai wannan that that that the jejiyan daɗi wa makabidatil shada'id war riyada da kuma gamuwa da tsanance tsanance da kuma riyada su ne kamar kora kama kala sallallahu alaihi wasallam kufatil jannatu bil makarihi wa kufatil naru bil bil shahawat wannan mun karanta a majma cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kawo na amma wannan ya kawo shi a hadisin imam ja'far sadiq wani hadisan imam ja'far sadiq sai ka a wajen amma sai su ce annabi kuma wajen mutum da jama'a wa a wajen imam ja'far sadiq wal Allah da wajen imam ja'far sadiq amma ba su son su ce wajen su suke mishi na su an lullube aljanna da abubuwan ki an lullube wuta da shawace shawace a cikin littafin da ake ce mahara'ij daga imam sajjad alaihi salam ya ce amma ta mudduna ainihin alaskum amini ya ce me yasa kuke jujjo idanun ba ku aminta ba da karka ne min kablikum min man ko alama antum alaihi yu akhadhu fa yuqfa fa yuqfa yaduhu wa rujuluhu wa yuslabu wanda suka gabace ku amma wanda suke yin abin da kuke akai masu goyon bayan gaskiya kenan da amma abokan akan kama mutum a yan a yi gutsura hannunsa a gutsura kafarsa a kuma tsine shi sannan ya karanta wannan aya amma sai da Lallai na na yi makin wa'ansu hadisai dangane da kam- kanin nasu ummatan wahida da amma tun da na tsallake wannan ba zan karanta ba sai mutu sai in kyale kawai na riga na wuce dangane da kanin nasu yanzu muna wajen su wa'annan- wa'an- wanda aka girgiza su girgiza din ta kai ma akan yanke hannun mutum da kafansa kuma a tsire shi kamar yadda barazanan da Fir'auna ya ma masu sirrin da suka imani da Musa. Wasu sun ce da yake zahirin alkur'ani bai faɗa abin da ya faru, wasu sun ce ya zartar da wannan barazanar da ya yi, kuma sun daure. Saura sun tafi da farkon yini sun ji a masu hiri sun ƙare a shirye. Wasu kuma sun ce sun ce da sun yi shiru kamar yadda alkur'ani bai gama da kuma. Ya ce da kawai ya nuna bayan Fir'auna ya ya yi musu barazana suka dake kuma da wayan gaske a tawakkulin cewa in dai baki wani kiran Allah ba mutane a lokacin yadda fir'auna ke jin kansa mutane su ce masa ba kai muka zaba ba ba fifi ta ka'aba kan gaskiya ba ke kyale sun zai ce in kyale za su bata masa za su sa sauran mutane to haka nan kuma an ce a cikin irin wannan an ce wasu sun zo sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cikin ka'aba lokacin ana dana musu ya yi azaba ya ce ba kai mana azaba ba ka roƙa mana azaba ya ce wanda suka gabace ku akan an akan yan akan yan- yanka su da zan kuma kona su da wuta ce amma ba ba su su- su daure ya ƙara musu kuma sun imani shi Allah yana son tabbatar da wani al'amari ta yadda mace sai ce mace za ta tafiya daga sana'a zuwa hadramaut tana ɗau- ba ta jin tsoron komi mutum zai ta tafiya daga sana'a zuwa hadramaut ba jin tsoron komi sai dai ko kura da dabbobin kuraye da dabbobin amma ba jin tsoron mutum zai tafiya daga Hadramaut. wannan addini zai tabbata aminci ya tabbata amma kuma dai sai kun daure wato akan zo da mutum a riƙe shi a riƙe shi katti su riƙe shi a gaban basaraki a ce fita wannan sabon addini da ka shiga na fadararru addinin wannan sabon ɗan ta'addan da ya fito yana ka fita ka bi sarkin ubangijinsa wanda aka gada iya ne ka fita ji sai a zo farko zarko wanda ake yanka katako a sa a tsakiyar kansa ake giga kuma a gaban sauran ana da su suna gani ana giga ba ka san inda aka kai kwakwalwansa yana ma iya wata ta kai ba shiru ba don ga kikarawa a ga hakkin ji a raba shi yadda wannan a ce na gaba ya zo shi ma a ce to kai za ka fitan ne ko kai ma ya ce ai yana nan zarar shi ma ki a yau a ce next to kuma aka har ma akwai kisan ma wanda ake ɗaya musu fata a rike mutum da ƙarfi a rika ɗaya fata ko kuma da aka kona da wuta ce hasa wuta ce a ce a shiga ko a wurga ko ka fita addini ko kuma a wurga kamar a sabu da aka suka da wuta ce suka jera masu imani duk suka ce to haka haka nan kuma farkon wannan al'amari su ma mai sun gaba da abubuwan da suka gaba da daban-daban a nan wani Allah zan ɗan kawo mana a gurguje kisan wasu daga ciki wa'inda su na na na wancan karan na ce a mai bukata yana iya karanta irin a fassaran wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah tafsirin imam ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله آية 107 bayan wannan mun karanta muna aya 214 207 bayan kaɗan mutum ya ga tafsirin imam zai ga an kawo misassalai na waɗanda suka suka sha wahala daga ciki akwai bilal wanda Bilal da Suhaib da Habab da Ammar bin Yasir da shi da iyayensa da mahaifiyarsa da mahaifinsa. Shi Bilal an ce ainihin akan tura a dutse a cikinsa mai nauyi a shi a sa shanya shi a tsora shi a yashi a rana an bayan an tuɓe masa riga a tsora masa katon dutse a ciki a bar shi a rana aka ce sai ya rika daga hannunsa yana ahad ahad ahad ahad gidansa umar ya bi da kalau yana ci haka za ka zauna har sai ka fita daga wannan addini amma bai fita ba mutu ba nan karanto mana ba zai ga wani sabuwa dangane da da darajar shi bilal sai kuma suhaib shi kuma an ce nan nan ya ce a ruwayan imam alaihi salam ya ce shi suhaib ya kasance tsoho ne shekun kabir ya tsoho ne shi suhaib kuma sai ce da suka zo za su azabta shi a kan addini ce ce ba ni tsoho ne ba zai cutar da ku ko ina tare da ko ko ba ne ko ba ne tare da ku zai cuce ku amma ga dukiya na nan ku ɗauki dukiya na za ku bar ku kyale ku kyale ne da addini sai suka ɗauki dukiyar ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace ya suhaib kam kana malaka malaka alladhi sallamta ya ina wani kiman dukiyar naka da ka bar musu ta'ala dubu bakwai wal Allah na dinari dubu bakwai kaga in yanzu ne biloniya ne mulki bilon ala tsabar na suka bi tasdini yadda annabi ya tambaye shi ranka kuma ya ya nutsu da bar sallama wannan dukiya mai yau ala ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya law kana ad-dunya kulluha dhahabatun amra laja'altuha iwalan an nadratin anzuruha ilayka ya ce ya rasulullah da duniya gaba ɗayan da za a maita shi jan zinari a ce na wani zan iya bayar da ita a madadin in kalle ka a ce na gan ka zan iya ba da duk wani wa nadratan anzurha ila ahika wa wasika ali bin abi talib da kallo da zamba eh kace ma kallon ali ibada kama hadisin annabi wani kusa mai tsawo da wani aka yi mamakin wani ya sami lada mai yawa ya fi kowa ladan aiki a wani lokaci wani ke yi wani zane ayyuka sun fi kai kai ka kazar da duk sauran sa kai wani aiki shi kenan aka ce manzala sallallahu alaihi ya sahibi kad ajzat quddanul jinani ala ihsa'i malaka fiha bi malika hadha wa i'tiqadik fala yufiha illa hadu yace ya ya fi sahibi masu tsaron aljanna da masu kidaye kididdige ayyuka sun kasu kididdige abinda kake da shi na lada saboda wannan dukiyar da ka bayar da kuma itiqadin nan naka imanin nan naka wanda ba ke iya kira ilimi da abin da Allah ya maka tanadi sai mahalicci kaga to shi habbab akwai wannan su amma habbab na ce ko suhaib suhaib bai wannan suhaib ke wannan ke sun suhaib ke shi ne ake yi ana cewa shi barumi ne ana cewa shi amma annabi ya ce sadiqo suhaib sadiqo to habbab bin arad kuma shi kuma sun daure shi da maruruwa suka sa mashi hukumi sai ya roƙi Allah ya ce ya roƙi Allah ta'ala ya ce bi haƙƙi Muhammadin wa alihi wa alihi matayyibin sai Allah ya juyar da wayannan maruruwan nasu suka zama doki ya juyar da wayannan kuma da aka sa mashi suka zama takobi sai ya hau dokin ya rike takobi ya fita na mutanen da suka ga irin ayan da ya bayyana ayan mu'jizar Muhammad sallallahu alaihi wa sai ba su iya tantance ba don suna ji suna gani sarƙoƙin da aka ɗaure shi bayan ya ci ya ke ya darki sai Allah ya maida sarƙoƙin maruruwan suka zama doki hukumin nauyi kuma ya zama takobi sai ya hawa ya riƙe takobi ya ce su man sha'a falyakru fa inni sa'altu bi muhammadin wa aliyin alaihi assalam allah usiba bi sayfi aba qubaisin illa qaddatuhu nisfain fadalan an domin ni na ri inda roƙo albarkacin muhammadu da ali cewa duk wanda na gamu da shi a da wannan tagobin na ko da aba qubaisin abu qubaisin dutse ko da dutsen abu qubaisin zan raba shi bi da wannan takobi ballantana ku sai suka kyale sai koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Habbab yana da yana da kissa mai ban tausayi an ce wata rana a wani ba'arin ya koki ya tuba riga sai manzo Allah ya ga bayan su baki kirin kirin to shine sai ya ce aka yi ne bayan kakan konanne kamar gawayi sai ce ai ya kasance da ya imani yana bawan wata mushirka ta kasance ta kan baza garwa shi ta shi kwanta a kai jininsa ne in ya gangaro yake kashe wuta ke shi bidan su kenan kawai ba addini kawai kwanta a kai to amma da uwarsa an kashe ta ne wanda aka ce abu jahal ya gasa mashi sai da ya ja ya soka mata al'auran saboda ka ta zama shahidin farko shahidin farko ba za mu ce shahidiyan farko ba don karka ɗauka akwai shahidi namiji kafin ita in muka ce ita ce shahidiyar farko za ka ce oke da shahidi ke to ita ce shahidin farko ita ta fara shahada a musulunci a tarihi to sannan kuma mahaifinsa aka zo shi kuma aka yi masa yanka rago wannan kuma a gaban ammar aka yi aka shimfiɗa ya babansa aka yanka ya tashi yanka rago a kan yau duk sun ki fita addini ana yi fita a su mai ya tashi da fita addini yasir ma ya ƙi duk aka yi masa aka zo kan ammar abuja aka ce ta azabta shi ya tun kwanta ta mishi to sai allah ta'ala ya kwaci amma sai ya sa ainihin zoben abu jahal sai ya sai ya tsuke sai ya duk da iyo zoben hannunsa da ya da ya takure shi sai aka ji ya ya ya na iyo zoben ya dame shi sai rigarsa ma ta takura shi ta zama kamar rigar karfe to ke ta shiga matsi shi ya fara iyo zuwa can da abin fa ya dame shi sai ya fara cewa ma'ammar amad da ni na san wannan aikin mutumin ka ne wato yana nufin mazala zahibu ka wannan ba ma huwa illa min amad zahibu ya ce amad da ni sai eh, ammar ya cire zoben ya kuma ya ce cire min kuma rigar ya cire ya ce shi kenan sun zama naka ni dai kawai ka tsamar da ni sannan sai ya koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai aka ce ma amma aka ce ma amma me yasa Habbab ya tsira da wancan aya kusan ayan da yadda yadda Habbab ya tsira ko maruruwa suka zama doki kuma kuma suka zama takobi marinsa ya zama doki hukuminsa ya zama takobi to sai suka ce mace me yasa Allah ya tsamar da Habbab da wancan aya kai kuma ya tsamar da kai da wannan aya amma kuma sai aka kashe iyayenka da su kuma tsamar da su in ji masu fara fakala amma sai amma da ce zalika hukumun hukumun man an kaza Ibrahim minan nar wa tahawna bil qatl yahya wa zakariya yace wannan hukuncin wanda ya samar da Ibrahim daga wuta ne kuma ya jarrabci Yahaya da Zakariya da aka ce. Saboda ka ga kaga idan an samar da mutum ya zama wannan wannan haka Allah ya so haka Allah ya so ba za ka kona Ibrahim ba aka wurga shi a wuta ba. Amma kuma yaya aka yi aka kashe Yahaya? Ya aka yi aka kashe Zakariya? Zakariya yana cikin maruruwa da maruruwa aka ji aka ciro kai. aka sa aka sa yar karo dauka shi kuma ya haya an ce ya shiga wani itace ya rufe shi suka neme shi suka ce lalle bayi da wani ba inda ya shiga in ba nan ba sai suka sa abin nan don so suka tsaga itacen suka raba ta biyu sai zama da shi a ciki suka raba shi to kaga sai sai ce to a- wannan hukuncin wanda ya tsamar da Ibrahim ne kuma ya jarabci ya haya da zakari sai sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace suka ce Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi anta min kibar fuqaha ya umma ya amma manyan manyan fakihai wato manyan malamai wato kaga shi Allah Allah Allah ta'ala ya kyauta masa ya ce faƙaɗa ammar sai ammar ya ce hasbi ya rasulallah min ilmi ma'arfati bi annaka rasul rabbil alamin ya ce ilmi na ya wadata a ce na riga na san kai ne manzon ubangijin talikai wa sayyidul khalqi ajma'in kai ne shugaban halitta gaba daya wa anna akhaka aliyan wasiyaka wa khalifata kuma ya ce ilmi na san cewa dan uwanka ali shine wasiyanka kuma halifanka wa khairu man takhallafta ba'da ba'da bai wanda ka halittar bayan wa annal qawlal haqq qawluka wa qawlu kuma zancen gaskiya zancen ka ne zancen sa wal fi'lul haqq fi'luka wa fi'luhu wa inna allaha azza wa jalla ma waffaqani lima walatukuma wa mu'adati a'daikuma illa wa qad arada an yaj'alani ma'akuma fid dunya wal akhirah kuma Allah ta'ala bai man muwafaqa da mika wilaya gare ku da gaba da abokan gabanku ba sai domin ya sanya ni tare da ku a duniya da zahir faƙar rasulullah sallallahu alaihi wa kowa kama kulta ya amma al'amarin wato kenan kamar da faɗi inna allah ta'ala yu'ayyidu bika din wa yaqdu bika ma'aziral ghafili Allah zai karfafa addini da kai kuma zai yanke ah, uzurin ga- gafalallu wa yudhihu bika an inadil mu'anidin kuma zai zai tozarta taurin kan masu taurin kai da kai idza qatalar karfi atul bagiya alal muhiqqi yayin da ainihin gungun masu shishigi akan masu gaskiya za su kashe ka amma run taqtuluhu fi atun bagiya to dai issan ammar sai sai ammar ya ce ta sanzu makalar husanin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce mu ammar ya ammar bil ilmi nil tamanin ta min hadar qabr da ilmi ka san ka samu wannan abin da ka samu na wannan fadar fazdadhu min ka nemi ka neme shi wajen sa wato ka bi ƙarin ilmi wajen wajen Allah tazdad fadara zaka ƙara samun fadar kana ƙara samun ilmi daraja kana ƙara فإن الأبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عز وجل من فوق العرش domin duk bawa in ya fita wajen bidan ilimi Allah zai kira shi daga birbishin al'arsh ya ce marhaban bika ya abdi atar dari ayati manzilatin turab ya ce marhaban da kai ya bawa ka san wani wani matsayi kake bida wa ayatu darajatin tarumu muhammada wani daraja kake kake hanko ka san wanne shine yake muzahatu mala'ikati kana son gwamuwa daidai da daidaito da mala'ikuna ne al-muqarrabi kana son daidaito da mala'ikuna muku zanta ne li takuna lahum qarinan ka zama abokin gwamin la uballiga naka muradaka wal usilannaka bi hajatik kuma zan kai ka ga manufanka da bukatar ka oki oki kaiwa ga wannan wannan wata magana ta zo kuma na maganan ilimi duk dai akan jarabawa ne kun ga dai an jarabta waɗannan mutane zurzuru amma kuma yaya kaga darajojin da suka samu na ce to kaga da darajar ilimi shi amma ya sami darajar da ya samu sai ce aka ce ma Ali bin Hussein Zainul Abidin da ya kawo wannan hadisi me ma'anan mudahatul mala'ika mala'ikatul lahi azza wa jalla al muqarrabi da ya ko ya ce ilai kuna lahum qarin me ma'anan wannan suka tambaye shi sai ya ce ba ku ji faɗin Allah ta'ala inda yake cewa shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ba la ilaha illa huwa al azizur hakim sai ya fara da kansa shahidan lahu sannan ya biyu danta ne na biyu da mala'ikunsa sannan ya ukunta da ulul ilmi wanda yake su ne abokanan gwamin mala'iku yace awwaluhum musayyiduhum farkon su ulul ilmi dinnan na farkonsu kuma shugabansu muhammadun sallallahu alaihi wa thanihim aliyun wa thalithuhum aqrab alihi ilayhi wa hukum bi martabat liba na ukun su na biyun su ali alaihi salam na ukun su wanda ya kusa da shi a daraja sannan wanda ya kusa na da saka to wannan kuma ya ci gaba da magana kan batun ilimi wannan zan bar wannan wannan dai wannan ainihin ya wadatar yana nuna cewa kun ga su wa'annan wa'annan suna da cikin wa'anda suka sha wahala a sanadiyyar imanin su an girgiza su an tsundake kuma sun kai manya-manyan darajoji da shi amma ɗin nan wanda ya zama fi'atun bagiya suka kashe shi a sabbi yana da yana ɗan shekara 96 shekara 96 a duniya har sai da ya tsufa tukur tukur sannan ya ya sha da aka ce amirul mumin sai da ya sa kuma kuncinsa a kuncin ammar ya kuka ya ce masoya suna ta tafiya gara shi ma dai to ka gani ke ka san aljanna makama mutum baya son ya sha wahala yana son ne kawai ya kwas kwas kwas batun الضراء والزلزل رواه kuma dubi sira ka gani na farko sun sha wahala ko ba su sha ba sun sha ne ke hatta ma inda ainihin za ka yi addini yanzu ba wani wahala sai kawai sai muka ba wani kawai addini ya kafa ko kawai ku ce ku ku dan da awon kawai sai kawai ya fita komai ya samu daidai wa daidai yadda ake bukata me a ce addini ne ko kamar yadda wasu ke fata in gari ya waye za su za su fito su ce me ya faru ne ce kai baka sabi ne faruwa sai menene ai addini ya dawo haka kai baka sai mun zama jihohin musulunci me ya faru ce makwabcin na namu mai satin awaki ba ce ai yanzu ya zama wali a ce ai ya zama wali ba wani matsala yanzu kowa kawai ya gyaru addini ya kawo kansa kenan kowa ya gyaru yanzu wasu haka suke tsammani To alhali ba haka aka yi na mara farko sun sha wahala to har da inda zai yi ainihin ai maku ya zama kun gan shi tukus ko sai ya kafu to sai mu ce a a kaga yan gata dai amma wannan kun fi ga- kun- kun- kun fi manzo Allah gatanci wajen Allah hankalinka zai yarda da wannan tunda shi annabi ma ya sha wahala an mashi an mashi rotsi a uhud ainihin ta kai ma yayi azuhur da asar a zaune bai iya miƙewa ba ta hanyar da yake amma kuma in ka fara jin darajojin na baku da karatun nan fara sassawar ka fara jin darajojin ba da sai ka ce kai za ka fi wannan daraja amma dai hanyar ce insha Allah yau sha biyu ga watan eh, Ramadan hijira dubu da ɗari hudu da talatin da biyar kuma akwai ayyukan daren sha uku da daren sha hudu da daren sha biyar na watannin rajab sha'aban da ramadan na san mun tunatar a rajab mun tunatar a sha'aban alhamdulillah kuma yanzu ma ta zara ku a a ramadan an ce wa'annan darare uku wanda ya yi wata sallah wadda siffanta ita ce kowace raka za a karanta fatiha da yasin da tabara da kulhuwa daren sha uku a yi raka biyu daren sha hudu a yi hudu raka hudu da wannan daren sha biyar a yi shida kowace fatiha yasin tabara kurwa aka ce wanda ya yi wannan dararen na rajab da sha'ban da ramadan ya yi wa'annan salloli a wa'annan dararen to zai sami rabon duk wa'annan